والعاقبة للمتقين والعودة إلى الظالمين فمن كان يهتدي ويقول أمري وأحمد عقدة من لساني يفقه قولي وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه daren litinin sha biyar ga watan ashirin da biyar ko ashirin da biyar ga watan bilkada shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan nawa shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya dan ba manta ba mun cike a karshen sura ta hamsin da uku yau za mu tashi farkon sura ta hamsin da hudu idan ka faro irge daga sama za mu fara da wato farkon suratul kamar suratul kamar sura ce makiya kamar yadda malamai suka yi ittifaqi gaba daya cewa an saukar da ita lokacin annabi alaihi salatu wasallam yana makka bai kowa madina ba sannan a jerin saukar surori ita ce sura ta talatin da bakwai ta sauka wato tsakanin suratul tsari da suratul tsari wato suratul sa'ad ita ce ta talatin da shida a suratul tsari wasu sama'i wa tsari ita ce sura ta talatin da shida ita kuma wannan sura suratul kamar ta talatin da bakwai sannan suratul sa'ad ta talatin da takwas tana da ayoyi guda hamsin da biyar shi ma malamai sun haɗa akan haka babban jigonta kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake fada shine wata rana kafirai kafiran Quraysh suka kalubalanta Annabi alaihi salatu wassalam cewa in har ya isa ya zo da wani abu da zai ba da ban kai da yake nuna cewa lallai Allah ne aiko Annabi ya ja kullun bidin da haka suka dage sai Annabi alaihi salatu wassalam ya roki Allah sai Allah ya sa wata ya tsage wasu malamai suka ce duk suka ce ga abin da suke bukata wajen suke bukata ya tsaji Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar da mu'jiza annabi alaihi salatu wasalam wacce ya tsaji gida biyu rabi ya fada bayan dutsen hira rabin kuma ya fado gaba suna gani to kamar yadda za mu ji sai suka musanta cewa wannan sihiri ya wani mu yawar fa'idu in ba tsoro ba wuri matafiya sun zo inda wata guda ɗaya ne duk inda kake za ka yi a tambaye su sun ga haka matafiya suka zo aka tambaye su yaya suka ce wallahi daga inda yake guri mai nisa sun ga wata ya tsage gida shi amma duk da haka ba su musulunta ba suka ci gaba da yin isgilanci ma a kan abin da suka saba wannan shi ne abin da yake jigo na sura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wajibi da fassara wajibi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فلا تغني النظر أنا مدعوكتين سلسي وانا بسم الله يدي اقتربت الساعة وانشق القمر حقيقة القيامة تافتنت tunda har wata ya tsage wa in yarau ayatan Allah yake idan har kika ga wata aya wata mu'jiza ko alama ya hadu sai su kauda kai wa yaqulu kaji suna cewa sihrun wannan wannan sihiri ne tsafi ne dabo ne mutanir wanda yake nan da nan zai kawo wa kadzabu suka kare da Allah alayhi salatu wa salam wa jama'u ahwa'ahum suka wuce yayin dukkan su wa kullu amri Allah yake kowane al'amari mustaqirun ne tabbata ne na alkhairi ko shari wa laqad ja'ahum min al-anba hakika labarai da yawa su wasu daga cikin labarai sun zo musu ma ni wanda cikin labarin akwai ne muddajar wato kawatarwa yana yake hikmatin baliga wannan hikima ce ne isarwa amma ba ma tugunin nuzur gargadin da ake sai musu da yi amfani wa bai wadatarwa kamar yadda muka ji wato fassara aya haka a daidai ku Allah madaukakin sarki ya bude da cewa hakika alkiyama ittarabat ta kusantu wani shakkal kamar domin gashi wata ya tsage ya tabbata zamanin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda yazo a cikin al-ahadithul mutawatir da ta isnadi isnadi wanda suke ingantattu cewa ya tabbata ga ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa khamsul qadima baina abubuwa biyar da suke manyan alamomi na alkiyama da suke alamomin alkiyama sun cuɗi da an kayyade cewa a rum wal dukhan wal lizam wal ba'shat wal qamar yace akwai rum magana cewa Allah zai sa rumawa su rinjaye mutanen farisa alif lam mim gulibat rum في أدنى الأرض وهم من بعد ذلبهم سيغلبون في ذلك السنين yace wannan ta wuce yana cikin alamomin tashi a kiyama yace wa dukhan da kuma wato hayaki shine jarabawa da Allah madaukakin sarki yayi wa kafirai da aka zo saboda tsabar yunwa shine addu'a da annabi yayi wa kafirai cewa Allah ka jarabu wannan da suka matsanta min da shekaru irin na mutanen annabi Yusuf sai da take matakin da ba mutane annabi su ce ko a bako suke ba abinci ko kamar da muka ji to su ma sai da suke shekaru kusan bako ko abin sai da take matakin da saboda yunwa idan mutum ya je fitsari ya ji ƙarar gurin ta canza sai haka rani ko zai samu hutu a gurin ya zo ya cika yi ka ga musiba sai musiba ai sai da abu da biya lokacin da ya wakilin ka ne ya ce mun je kan kai ba a zalibi bane bai musulun da lokacin ba a gane ba da kana kallo mutanen nan shi da za ka gane man ya ji Allah ko huwa mu'min kiriya ta Allah ya zo ce mun san kai ne tausayi ne ka roki ubangijin ka ya yi ya yayi wannan halin da ake shi ba jibo ne a cikin kafirai annabi ya roki Allah madaukakin sarki ana yayi yanayi amma a lokacin ba su musulunta ba su musulunta ba fito da aka shine a dukkan ta ya ne ne saboda yunwa fito da wuce da jira kallon gaba ɗaya ga ko haraki ne ai haka yunwa ta jira in dai bai yunwa na gaba ka gani za ka rika gani ƴaƴan rana da abubuwa kala kala shi za ka raba ji yaro zai ce iya yunwa ba ta da hankali ba ta da kwata kwata ba ta da kuma abin da ake gaya mata kenan idan ce a ce shiga ne ko da kin gida ya dawo bai ci abinci ba duk abin da ya faɗa ki kenan kam alwada'a in ba ka barin zai ba domin wannan yunwar lokacin irin wato emotionally zai aiki irin irin wato matakin ku na mata zai dauka amma idan mutum ya biya mutu to sai magana sai kuma ya fahimci me ake so a faɗa to wannan shine da biyu wanda za al-nizam kuma shine ke cewa al-asru wal halaka wannan jamkan da aka rikewa kafirai ranar badar da halakar da suka yi shine al-nizam wal badashat da jamukar da aka kuma har yau shine suna da ma'ana da al-nizam da al-badasha da wani bada suka faru yau an haƙiƙi al-badashat al-kubra yau wajen saboda haka shine al-badashat sannan na karshe wal qamar da kuma tsagewar wata ga jinin yanzu mun biya iktarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar maliki wa hadha amrun muttafiqun alayhi bayna al-ulama wannan al'amari ne da malamai sun hada kan cewa annan shika kalkamar kalwa na aji zamanin nabi kafewar wata ya faru tun zamanin annabi alaihi salatu wassalam wa annahu kana idan mu'jizat al-bari'at kuma yana cikin manyan mu'jizoji na annabi alaihi salatu wassalam Imam Ahmad yana da ruwaya daga Anas bin Malik yace sa'ala ahlu Makkah min Nabi sallallahu alaihi wa sallam aya mutanen Makkah ne suka roki annabi ya kawo musu wata alama wata aya da take nuna shi annabi Allah ne fa shakka al-qamar bi makka maratay yace wata ya tsage a makka karo na biyu فقال يهيك اضطربت الساعة وانشق القمر حديث بخاري إذا كذوب بخاري لا تدعى حديثا sannan mama da ya kuma cewa hadisi ala tsammani ana alama kada ta hadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuri lahu aya mutanen maka sun roki annabi ya nuna musu aya fa arahu bil kamara tikani sai nuna musu wata gashi nan cewa gashi ya tsage biyu hatta rahu hira'an bainahuma sai da suka ga dutsen gawo hira wannan dutsen na hira sai da suka gan shi a tsakanin wannan watannin guda biyu da suka tsage to wannan shi ma hadisi ya tabbata haka to shi ne suka rabata ta wancan alƙawar wa in yarau ayatan ay dalilan wa hujjatan wa qur'ana in suka ga dalili da hujja da wani wato hujja hujja ne karbi yu'ridu ay la yanqaduna lahu ba ta karkatowa zuwa ga wannan abin da aka gaya musu yu'ridu shi su kauda shi wa yaqulu kaji suna cewa sihrun mutamil ai wannan sihiri ne mutamil malamai sun yi fassarori da dama malaman tafsiri wasu ka ce mustamil bi ma'ana dahil sihiri ne bai san lokaci ba ka ga ba jiran lokaci zai kawo haka suke faɗa wasu kuma ka ce a sihirun mustamil ai sihiri ne dahil wanda zai daɗe da akwai da hankalin mabiya cewa wannan sihiri ne za ku ga zai daɗe amma ba sihiri ne wasu kuma ka ce a mustamil ai mutma'illu wanda zai bace batilun mutma'in wato karuna ce wanda take za ta bace gaba daya wasu maka ce mustamirun daga newa ne ai zo kowa mabocin karbi zihiri ne mai karbi shine daga zumiyar rashin newa zumiyar rashin fastawa saboda haka zihiri ne mai karfin gaske shine mustamir wannan amzai imam mujahid da katada da wani sa sun faɗi wannan ma'anar shine mustamir sai Allah yake wa kadzabu suka kayyata wannan mu'jizar da annabi ya zo da ita واتبعوا اهواءهم فكرتهم في وجه الجكاتم اي كذبوا بالحق جاءهم suka kayyade gaskiya lokacin da ta zo musu wattaba'u ma amaratum bihi ara'uhum suka ba abin da ra'ayoyin su ya umarci su da wa awa'uhum da soyayya su suka tun min jahilin dangane da jahilcin su wa taqafati aqlihim da raunin hankalin shine wa kullu amrin mustaqil Allah yake kowane alamari da kake gani mustaqil ne tabbata ne imamu qatada yake ma'anarsa shi ne annal khayra waqi'un bi ahli alkhayr alhayy zai alkhayr zai tabbata ga mabuta da yayi wa sharra waqi'un bi ahli shari sannan shari ya tabbata ga matin shari to shi ne mustaqil wato mala ibn jarir yake mustaqilun bi ahli shari ma'anar wato da shi ne mujahid irin ma'anar da qatada ya faɗa ne sai Allah madaukakin sarki yace wala kan ja'ahum min al-anba ai hakika wasu daga cikin labarai an min al-akhbari an sifati al-umam al-mukaththiba bi rusul wato wasu labarai wasu daga cikin labaran masu karyata manzanni ya zo musu wa ma alladhi min al-iqab da irin abin azabar da aka yi musu wanda kare da narko wani azab da azaba mimma yutla alayhi bi hadha al-quran dangane da abin da ake karanta musu a wannan al-qur'anin ma dini murtadar abin da yake cikin razanarwa ai wa izin lahu alaikum da gani da wa'azi da ake musu da wannan shirka wa tabari ala takbir da zartewa akan karyatawa bi ya zo musu amma ba su ba sai Allah yake hikmatun bariga ai dini da yake ta'ala bi mana dawo lalle da gani da shi ya Allah madaukakin sarki ga wanda yake shirya wa yudlalihi biman adallahu da kadarwa Allah madaukakin sarki ga wanda ya kadar yana wani hukun sarki yake hikima ce wanda take mai isarwa amma ba ma tukunin nuzu ba ta wadatar da wannan wa'azin baya wadatarwa ai sai kun tukunin nuzu amma ka taballahu alaihi shakawa duk wanda Allah ya rubuta dan wuta ne wannan gargadin ba zai masa amfani ba shi wato wa kadama ala qalbi Allah ya jaje zukatansa zuciyarsa shi ma wannan gargadin ba zai mara amfani ba wa min alladhiya fa man alladhiya alayhi min ba'dillah kamar nabi ya hadini min ba da wani da ke cikin da irin wannan mutanen bayan Allah ya rubuta jirki man ya billahi wa huwa al-mutad wa man yudlil bayan kajiya lahu wa hiya mujida shi ta Allah ya bada a zuwa da ana yake kul fa lillahi hujjatul baligha an ga ko balauta ala hadakum ajma'in lalle hujja ne kisarwa tana gurin Allah shi yake da wato sinadarin da zai fito ba zuciyar mutum nan da nan ya kiriya da Allah ya ga dama da hadakum ajma'in da yake kowa da ba da zai ce san ba ba magana Abu Jahil ba magana Walid bin Mughira kowa musulmatin mu'mina ce ne to amma bai ga daman haka ba saboda yayi wuta ya mata alƙawari sai ya cika ta yayi aljanna ya alƙawarin sai ya cika ta walau sha ala adakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya haɗu wato ya shiryar da ku gaba ɗaya Allah ka shiryar da ku bikin Allah madaukakin sarki yace فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر نعم مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصيب shine Allah yake gaya mana a karkashin wata ayar wa ma tugulil ayatu wan nuduru an qawmin la yu'minun da ayoyi hujjoji irin wayannan mu'jizoji kenan da gargadi baya wadatar da mutanen da basu imani da Allah ba baya wadatar da su to Allah yake fa tawalla anhu ka kauda kai gaban su wayannan mutanen me kuma za ka yi musu abinda za a yi na hujjoji an faɗa su kiji sai Allah ya ba annabi umarni cewa ya ɗauke kansa ya watsi da su irin wannan wato abubuwan da ku ga ake so mutum ya dau salo a ta a duniya a kowanne in kayi kayi yaki ka dauke kanka domin kar ya zama ma ciwo kai abin da zaka iya yaki ji kawai da mantali to in ba haka ba sai abin a ranka musamman kamar da shekaru sun tsaka sai ki da kama ka sai ai hudu babu kuma da abin da zaka iya yi kawai idan ka zo kai iya gurin ka kamar da gurin kawai ka tsare shi kawai in ba haka wani zama ciwo biyu wani kar ya sa ma cuta kar ka yarda duk yadda za ta iya duk da cewa kowa da irin halittarsa amma ko da yake a ta iyaye manya za ga masu damuwa wani yana da jarabawa ta ɗa ko ƴaƴa maza ko mata to sai ka ga kullum abin da likita yake kokarin cewa kai kokari ka manta da wannan shi ta ake baka maganin bacci domin ka manta to kafin a zo ga wannan gabar yi kokarin ka tafi abin da garanka Dole da ka tana kai addu'a Allah ya shirye da wani ya dora wani a hanya madaidaiciya. Kullum abin da Allah yake gaya wa Annabi kenan. Domin kada irin wannan damuwar ta kai shi kuma wani mataki. Sai Allah ya ce baka wannan an yi wa su da su kawai. Dan da ayoyi suka zo za wa ji tsoro ayoyi ka wa'azi. Amma da ka bar gurin wasan da su. To shine baka wannan an. Yau mai da udan ka tuna ranar da wani mai kira zai yi kira ina sai zuwa ga wani abu wanda yake nukur mai muni ko kuma wani abu wanda ba ku san shi ba za ku yi inkarin sa ya Allah yake fushan ausaru idanun su suna kaskantattu yakhrujuna min al-ajdad zaka ga suna fitowa daga cikin kaburbura al-ajdad bi ma'ana al-qubur ka'annahum jarad zaka ga suna fitowa kamar fari shine barar tango da ake fara kamar fari mun ce sun warwatsu idan fara ta tattara akan wato a gona ko a wata bishiya in ka je ka taba ta wato za ka kowace gaban ta take kawa ba wai lahi dai ake biwa shine jaradun muntake to haka za a tazo ranar alkiyama kamar faru da aka wato aka koro Allah ya ce mudi aina ila da suna yin gaggawa ai musulmi suna gaggawa ila da zuwa ga ikira yaqulu al-kafiruna ranar ne zaka ji kafirai suna cewa hada yawmun azim lalle wannan ranar tsanani ce ranar tashin hankali ma da yake ya kudu ta'ala fa tawalla ya muhammad ala haula alladhina idarau ayatan yuridu ma da yake Allah yana umarni ga annabi alaihi salatu wasalam cewa ka kauda kai ga wayannan mutanen da sun ga ayar Allah mu'jiza ta annabi alaihi salatu wasalam suke kauda kai suna cewa wannan sihiri ne wanda yake mai kaucewa da wuri ko mai karfi a arikanu wantan zirhu kawai ka kauda kai ka jira kuma yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ai ila shay'in munkarun fadih zuwa ga wani abu wanda yake rashi in karin sa ne firgitarwa wa huwa mawqiful hisab shine rana tsayawa a gaban Allah yawma yaqumun nasu bi rabbil alamin wa ma fihi min al bala'i da irin bala'in da za a haɗu da shi a wannan rana bal wa zalazil da girgizar kasa wal awan da tashin hankali sai Allah ya ce to a wannan ranar kuka an alsaruhu idanun su za su zamto ai dalilatan awsarum suna kaskanta su ido ya raina fata yakhrujuna min al-ajda za ka suna fitowa daga kaburbura ai waliya al-qubur ka'annahum jaradun muntakir ma da yake ka'annahum fi intisharihim wa sur'ati sayrihim ila mu kifri zab yadda za ka hada sauri shine gudun famfa nake da bawo da yake fada ana ta sauri zuwa za ta fara ranar gurin tsayawa ranar hisabi ita bakin likai saboda kiran wanda ya kiran nan ai ma da yake kamar jaradun muntajir kamar bari ne da suka watsu ai mudi ne ma da yake muslimina ila da ai la yukhalifuna wa la yata'akharu ba wanda ya karada kuma a ranar ya saba wannan jira ya makara ba wanda ya je zuwa makari kowa kuma da zai zo cikin kan lokaci kowa zai zo saboda ya kira ne kiran ya yi kira mala yake to ya kulu kafiruna hada yawmun asir a ranar ne zaka ci kafirai suna cewa ai hada yawmun shadid shadidul haudi wannan rana ce wanda take da tsananin wato tashi hankali abokin kamtsari kowa zai zo ba mai burbushi kowa abokin kamtsari ra kowa ya murtuke fuska ya ɓata rai shi Allah yake gaya mana a suratul mudaththir da Allah yake fa zalika yawmun idin yawmun asir fi ke alal kafirina gairi yasir rana ce da ta kunci a gurin kafirai ba rana ce mai sauki ba ya Allah yake
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجيب wani ne فدعا ربه أني مغلوب
Allah فانتصر yake kaddabat qawlan qawmun nuh kafin waɗannan ba su yi wa annabi izini to sai Allah yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa kafin waɗannan mutanen annabi nuhu su ma sun kare da manzanni shi ma annabi nuhu kare da shi akai kaga wannan duka kallala ga lallashi ne Allah yana lallashin annabi da cewa ba kai kadai ake ba annabin da aka turo a matsayin wato manzo shi ma na farko haka suka yi masa fakar da buwa abdana suka kammata bawon mu kaga wannan ka kalli kalmar akwai lallashi a ciki cewa da Allah yake bawon mu domin wato ita ce babban tarihin din da Allah ya fi bawa wato a annabawa su kansu annabawa sun fi son wannan kalmar Allah ya kirawo su da ibadur rahman subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده النبي ya fitar wannan sunan a ce ma Abdullahi wa Rasuli sai an fara fara ubudiyar zana ke kawo manzon taka ba domin Allah ya ce kai bawan sa ne shi sa gurin da yazo bayani a suratul furqan da yake wa ibadu rahmanin ladina yajuna ala al-ardi hawla malaikatu cewa yi kokari ka fada kaga tubobin da aka fada domin Allah ya faɗi ibadu rahman su wayi ya kai ka baka tubobin alladina kaza alladina kaza duka وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم duk wannan sabobin da aka faɗa har cikin sura to yi kokari ka fada domin tashi ne da matsayi da ba kowa Allah yake ba ba to shi Allah yake yace fa kadzabu abdana sun kanya ta bawo wa qalu sura wanda suka kace masa ba majnun ayyana da takunka ana jira annabi ne domin yaji wanda je suka rike mabaraza wato barazana bayan waɗannan kalmomin masu muni fa da araba wuce da annabi ne ya ce wannan shi kuma sai kaga hannu ya rike ubangijin sa annu maglubin yace ya ubangiji ni an fukar dina kan kace ka kawo mu abin shi ne maliki ya kula ta ala kaddabat qabla qaumi ka ya muhammad kafin waɗannan mutanen naka ya kai annabin Allah qaumu nu'in kaddabuhu mutanen annabi nuhu sun kayyata shi fa kan rabu abdala sun kayyata bawon mu ai sharhu lahu bi tafi kurkur ka kalle shi kace kai yake wa ta mu bil junun kika ce kuma yana tabin ka shine wa qalu majnunun wa zujr ai wato ira jununa wa zujr in ta ruhu suka rike tararsa wa zata ruhu suka rike ban barazana ya barazana take shi la in lam tantan ya ruhu da takunan nabiyul marfi ko marjuni haka za a zo sai kai ruhu in har baka daina ba to wallahi ba zai ce ka wannan barazana aka ce zuwa kalle shi su gaya masa to fa ya rabbahu sai kira ubangijin sai roki ubangijin sa hanni maglubu ya ubangiji ni inni da'ifun an haula ni ina da rauni akan wayannan mutane ba zan iya tinkara su ba ban tace su saboda haka lalle ina neman agaji a gurin ka ka taimake ni ka taimaki addinin ka ya Allah ya Allah yake ni ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر wane mutum وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان Allah كفر ya rufe jin sai ke ce fa fatahna abwaaba sama to kun ga me yake so a ga ma fa mu ta ake da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi wannan addu'a to sai Allah ya ce jin ka amsa wannan take amma ba kafin a zo ga wannan gabar kafin annabi ya- nuhu ya zo ga wannan gabar sai da yayi fama da su iya fama domin an- Allah madaukakin sarki da kansa yake gaya mana cewa ya shekara dubu wa hamsin wala bi tadim alfa sanatin illa 50 aman sai dai shekara shekara shekara dari tara da hamsin yin mutu wazi Allah da kansa ya gaya mana da ya faru cewa a wato da kansa yake kala wanda inni da autu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na jira mutane na dare da yini hadi sai dai bada hanzari falan yajuduhum du'ai illa jirara yace ya ubangiji kira na ba abin da yake kara musu in ba kara ba zama ba ba wa in kullama da'awtu likabbira lahum duk lokacin da na kirawo su cewa duk ayati abin da ya faru ku zo ne ma muku Allah ya gafarta muku da alu asabi'u sai san in ya tsinsu fi adani a kunni wa ba ma asu a jini yake faɗa wa kan jauti ya ba mu kowa ya dauke ko kai ya rufe fuska dole ya biya ba ba ma a san garin sa wa tawu su tauki akai wa takbaru istikbara fi girman kai iya girman kai Allah yake sun bai ni da auto mu jihara malaman tafsiri suka ce gidan ka zai je sallama da kai sai Allah wani kaga tsakanina da Allah na rantsi da Allah Allah ne ya aiko ni ba ƙarya nake yi ba ya kamata ka bi abin nan ka daina biyo sauran mutane masu ziga gida gida yake gudu kan ma wani ya dan sai ce karbi imani ko a goye ne amma take to sai ce zuma inni da auto mu jihara sai na fito wannan mutu karara hasburi thumma ya alantu lahu wa asrantu lahu israra kika hakan da ya abini da a goye wanda nake ganin zai tsara dan samu sauki ni shi gida ni da shi فقلت استكبروا ربكم جدا هكا يجو دعوة gaba ɗaya yake ce ku nemi gafara ubangijin innahu kana gafara shi ubangijin dukkan an shekaru ɗari dubu ɗaya ba kaɗan kuna jirantaka ku tun daga kakannin ku ake fama har zuwa kanku to shi ba mai gafara ne yursilis samaa alaikum midrara je muku ruwa da yawa kuka da ce za a yi ruwa da yawa ana nufin cewa in ruwan sama ya sauka ya ruwa mai yawa ana nufin za ku samu arziki da kayan abinci wa yudikum bi amwalin Allah zai muku madadi zai ba ku dukiyoyi masu yawa wa bani ne ba ku yaya wa ja'alakum jannatin sannan ya ba ku gonaki lambuka wa ja'alakum anharan bayan an ba ku lambukan kuma Allah ya hore muku koramu wanda za ku yi noman rani banda na damuna haka zai rika yi da su amma da ya gaji abin yayi yawa dan mutum ne zai zo eh mai annabi rashin kunya ya faɗi maganganu to sai annabi nuhu da kansa ya koma cikin dare yake ya ubangiji rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyana innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara ya ubangiji la tazar ala al-ard kada ka bar ka bari a ban kasan nan ko mutum daya min al-kafirin cikin kafiran nan diyana suka bar gidan ko a sai ke innaka in tazarhum domin ya ubangiji in karba in ka bar su yudillu ibadaka la shi ka batar ma da bayi sai ce wala yalidu illa fajiran kafara ba wai su da suke rayuwa ya ubangiji ɗayan da matan su suke dauke da cikin da suke dauke da shi ba wallahi fajirai za su tashi a matsayin kafirai ba za su bi ka ba me yasa malaman tafsiri suka ce to mutum ne zai zo da ɗanka ya zo ya kalli annabi ne ya ce ka kai dana ka ga wannan mutumin suke yi na gangi to duk abin da zai faɗa ka saurari yace sai ga ya gangi sai ni ma baba na san da ina karami sai da yazo mun kace a kansa kaga kai ma ina ga ma to shi ne abin da yasa Annabi Nuhu ya faɗi wannan cewa ɗayan da za ta yi baba in iska ne original ba za su ba Allah ba saboda haka wala yalidu illa fajira cikin da suka dauka ba su da rabi fajirai ne wato marasa mutunci abin da annabi duhu ya faɗa kenan sannan sai ya dawo kudi wa addu'a rabbi jinni wal walidai ni kuma ni to iya ina Allah ka gafarta mana amma dai wayannan fajirai marasa mutunci Allah duka halaka to kaji nan Allah yana gaya mana annabi Allah ya ji addu'a annabi duhu me yi mata kuma da ba ya faɗa yake ni ban da ƙarfi ba abin da zai iya ya Allah har yanzu wannan tsarin yana nan abu yayi ma yawa an fi karfin ka akan gaskiyarka in ka je yi wa Allah kirari ka ma addu'a kai ma ka ce rabbi inni maglubun farka ya ya Allah ni sun fi ƙarfi na amma ka aka zamu har yanzu ana saka ya ubangiji ni an fi ƙarfi na amma kai ba ku anta da kauni da aziz inni maglubun farka ka ga wa Allah haka kalmomin da annabi Nuhu ya ga wa Allah madaukakin sarki ga shi na Allah ya gaya mana yace fa fatahana nan da nan ba mu ci ake wa ba ba fatahana ba fa bayan ya yi addu'a Allah yake sai muka yi masa buɗi akwa ba ta bai muka buɗe kofofin sama gaba daya eh bimari da ruwa mulhadi ai kasirin da yawa aka ce ruwa kawai umarni aka bai cewa to ta hukau kabiran wayannan marasa mutunci ya Allah yake wa fajjarna al-arda uyuna nan da nake muka rika wato tsada a tafsir ba shine a cikin kudo ruwa irin da yawan nan ba wai ya fitowa kan kadan ba a'a aina ne shirabu biya an aina ne shirabu ibadullahi yufajjiruna tafsira yufajjiruna tafsira ana cikin kudo shi da gaskiya da shi to kare shi abin da ake musu yanzu Allah ya ba wa sama da kasa umarnin sai ruwa sama da kasa shine can inda muka biya a wuri da Allah yake gaya mana bai ta ja amruna wa fara tannur mace tana dafa gurasa wuta na da barbara sai ta ga ruwa na fitowa dai wuta dinin da kaga ruwa na kulkulowa da shi ka san ta ji hankali ya kai da abin da kuke rayuwa da shi za mu halaka wa to nan da nan shine wa fajjalna arba uyuna muka sa kasa ta tsatsage tarka kulkulo ruwa fadda kalmaru sai ga ruwa yana haduwa shine malam ibn abbas yake ruwan sama da na kasa shine fadda intika suka rika haduwa ala amri abu da umarnin ubangiji madaukakin sarki kada ku dira wanda mu muka tsara inji Allah eh ba wannan zai guraji ko astronomy da yake yake yake ba mai matsala kala a'a Allah yake abu ta kaddara wa mu muka tsara haka shine ala amri kada ku dira ya Allah madaukakin sarki ce wa amannahu sannan sai muka dau annabi nuhu shi shi annabi nuhu alaihi salam shi da wanda ke imani da shi ala dati alwahi akan wata mota wani abun hawa jirgin ruwa ma'abokin allina wani sur da rukuta saboda haka shi za ka ce kana kana nabiyullahi nuhu najjar hadisin bukhari cewa nan wato annabi Allah annabi Nuhu alaihi salam kafinta ne saboda haka kafinta ne kai kai tabajjubi duk yar gurin wanda za ka lance ta ce me sana'a da kake ni kafinta ne kada ne ina jiya ba saboda haka da wasu na boyewa duk da yanzu wani ta sun june ma masu kuɗi ka je nan za ka ga mutum bai boko ba amma yana da miliyoyi a akawuntin sa amma da ayyan matan mu gudun kafintoci ce amma wanda yanzu yan wasa hausa ma zuwa gurin wani ya ga mun yace gaji nan wato waɗanda akwai waɗanda da yawa ɗan wasa wata mata suka rike musu wayo a haka za ka ganta celebrity ce a tana san ana wasu na abin amma in ka kana da kuɗi za ka zo ke ma ɗan wayo ka kwashe kuɗi amma masu dabarar cikin su wannan kan cikin su ne ke gyara da saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba mai ne ya tsara ba kafin kanki bai ina da yawa saboda haka kuma ka san cewa da hanyar da zaka fi sauki mafi sauki wanda Allah zai ba wa annabawa wato da Allah zai ba wani bawa annabawa zai ba amma ya kare annabi Nuhu yake zai kafin dinki kuma shi yayi annabi Dawud alaihi salatu wa salam wanda yake matsori ne wa sanna lahu ayyul qidr saboda haka matsori ne akan me matasan mu za su tafi biki kullun na fada ko malamai sun zo sun ce muku a ai ba haramun bane ai kaza kaza ai wannan tokare ne mutana yawa yanzu wannan mainin dan karban kabari kar ba ka bari wallahi ni dai har yanzu ban gamsu da bayanin ba cewa da wannan haramta shi ba, amma dai yan ido gaban da wani abu ina ta haka ban da wannan lokacin ban da ji wallahi sai dai ko ai ta haka wannan samu hakan gaske je yi wanda za haka foundation a biya ni ba zancen cewa ba da za je gurin foundation ne haka da lokacin mu aika da a inda muke tsada haka za ka biya ni shi ko wancan probability ko dai ka gama hakan baka samu komai ba ko kuma ai haka ko haka bane ko ga mai tabbas ga dai kullum ni jawar da nake ba matasa in ma za ka yi duka cewa za ta akwai ranar da zan ga yake akwai wanda ya garanta aiki matsayi ne yana zama a nan mun tattauna da shi nake duk wanda zaba da zo zan kaka minti goma ka zo ka wayar musu da kai kai ne halin zikiri ni ba dan harka bane ya ga a musu illa shi ya yi harka tsohon dan harka ne yau mutane bayani sai kun fi gane nasa yara amma mutane jama'a mu ne mutana in ka dawo daga tsari ka buka zama tela ai ana faɗa ma wasu suna dawowa in sa haji ma cewa annabi Idris tela ne su so da haka a nemi sana'a a nemi sana'a in aka nemi sana'a sai a hada da mali tun da ya zama muku larura shi ne kawai dan ni ba ka ga da national anthem da mali ne a guri da ba odise Allah ko ni yadda na dauke shi da wannan national anthem din da aka fito da shi da mali ne a guri da duk ne ba ce muku ne haramun bane ko wani yadda yake na ce haramun ne domin ni ban da ilimi a kansa amma dai ban gamsu ba shi ne kawai ne gwara ka taro karas sun dubu biyu ka kasa ba ya kana bi ba ma dai yana faɗa yawa saboda haka wannan shi ne don za ka ga yanzu ya yi ko ina ka kama da makaranta yana fitowa daga aji sai ya dora mai ne ni ta don da yana ta haka haka da hannu haka ko ai ta haka an shiga uku wallahi to saboda haka wannan shi ne ko ba dan nan amma Allah ya dauke sarki yake wa amanna wa ana zati alwahid muka da annabi nuhu akan jirgin ruwa ma abokin Allah na wa duk da kusa sau da da guduman da kusa sai aikin sa ba ku san goni da nan kabu doki kudin da ke samu bane yanzu Allah da da wallahi sun kuma ta aikin gwamnati samu ne da ba ku saba kai kai kaje in ka yi zara ba ka albashi ka ciwo bokin ka ba bi da albashin kai ka amma kaje da wannan kabu kafin tocin da kake gani in ya je zai a kawo buhu ku a baya ko fitowa waje ne da da wayar sai tura musu kuɗin saboda haka ka nemi sana'a manaja nan ne ai ka ta ko me kake so ka ce to ba na ji ka kusa da su wanda abin ka na ji ka kusa da furniture sun da yawa na ji ka kusa da su Ato kare ne zan baki ba kafin ta. Eh, amma ba kan budurwar da ta ce ba ta sani wala bai fara. Yau, amma ka taba gaya mata yau ne ba hankali. Amma kuma ala ramai. Ku sai da haka wannan shine wa amanna wa ala zati alwa'i wa dusu. Allah yake muka dauke shi shi da iyalansa akan wato jirgin ruwa. Wato ma'abocin allina malankai wanda su da utoshi Allah yake tajri bi a'yunina jirgin ruwan yana gudana akan ruwan da kula kakashin kulawan mu jaza'an wannan sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kasance ya kafirce wa Allah ko kuma wato kufurin ni'ima fasara biyu suke ya kafirce wa ni'imar ai ko annabin Allah to duk wanda ya haka Allah ya dauki sarki wannan shi yake shi sakamakon sa to mu ma da yake anan ma da yake ba fatana abuwa ba sama'a imam muna da imam sibbi yake huwa kafir ma'un kafir ni ma kana fata sai wa badana aga uyunan ai nubi ajali a ajali da dukkan zakanin kasa ko ina yake kulkulo da ruwa hatta tanahir har tandiru na gura ga jiwa sai rika fitarwa allati ya mahallu mahallu niran ko wanda kowa ya san cewa tandiru wuta ce ke fitowa daga ciki amma sai ga ruwa yana kulkulowa fanta kalma wa aymina samai wa ard ruwa ya haɗu sama da kasa fa fatana abwaaba sama nan da nan muka bude kogogin sammai da kasai gaba daya muka saki wannan ruwan ya rika fitowa tajiri da ayyina aidu amrina ruwan yana gudu ko kuma jirgin ruwan yana tafiya karkashin kulawar mu jaza'an liman kana kuke shi ne Allah yake faɗa a wata sura can cikin surati yasin wa ayatin lahum anna amanna dhurriyyatahum fil fulki al mashhur wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun Allah madaukakin sarki yake da ayar da aya ce a gare su anna amanna dhurriyyatahum mun dauki dhurriyya annabi nu fil fulki al mashhur cikin jirgiwar da zai da aka cika shi aka cika shi tab domin an gaya ba a wani gurin cewa a tsanan wurin da kogon su da su suka rika dauko wato min kullun jirgin ne kowane da dauka za da zakara rago da tinkiya kowane duk wannan wannan da kuke gani jikokin wayancan ne da ta taba kunnan wayannan kaki da raguna da shanu duk ta taba kunnan da annabi nuhu ne saboda haka shine yake cewa wa kalakna lahum min mithlihi ma yarkabu sannan muka halatta musu muka halatta musu irin kwatankwacin wannan abubuwan da za su rika hawa cewa banda jirgin ruwan ga hawan hawa da yawa ko kuma inda Allah yake inna lamma dagal ma wa amannakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'allaha udun wa'iya Allah yake lokacin da ruwa ya turo to ta so ya hadu ya sama na sama ya sako na kasa kuma ya rika tafiya har ana cewa sai da yake na kasan yana yin tsiri ya kai zira'i 40 yana haduwa da wato sama ya to sai Allah madaukakin sarki yake amalna kun fil jariya a wannan yanayi muka dauke ku a jirgin ruwa linaj'ala halakum tadhkira dan mu sanya wannan abu ya zanto ya zame muku wa'azi wa ja'alaha udun wa ya sannan kullun da kiyayewa ya kiyaye abin da ya faru da mutanen annabi ba wai ana gaya mana bane kawai dan mu ji labari a'a irgani cewa yadda Allah yawa mutanen annabi nuhu kai ma zai iya ma Hita Allah ya alƙawarin annabi ya roƙa kada halaka mu gaba ɗaya amma kai zai iya sa ta ne biyar ruwan za ka mutu. Ko iska, ai kuna kallon iskar ko ji iskar da aka yi je ta isi mutane kawai. Kana kallo iskar da aka yi kwanaki wata ta yi mari da aji a mujiba. Za ka an mutu ta yi da adin wurare bukiya za ta zo kasuwa ta shimfiƙe. Gida ta bare kwanuka. Duk wani abubuwan ayoyi shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wata iya udunun wa'iya wato kulle ne kiyayewa zai kiyaye da Allah yake ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ce wa kan wa laqad tarakna ana ijabun mutajalil jami'a an gane ku da dal da tal da tafi gaba ɗaya babu su dai amma kowa kama da tafi shine abin da suke faɗa a sifatul huruf ba za ka ce wa laqad tarakna a karatu ba sai ne ka ce wa laqad ta wannan dan kan da ta a bayyana amma ta ce za ta koma a bakin wa laqad tarakna ayatan domin akwai digani da ake da shi akwai mutamatilai ne akwai mutaqaribai ne akwai mutajalisai to mutajalisai shine wanda uwa ɗaya uba ɗaya amma ko kama kowa da kai da da da ta da ka gaba ɗaya uwar su ɗaya uban su ɗaya amma kowace kamar ta daban to shine abin da suke faɗa ne an gane wala qatarafna hakika mun tsale ta ita ne ita wannan jirgin ruwa ta annabi nuhu ayatan da ta zama aya fa hal min muddakir shin akwai ne wa azantuwa shine malamin suke cewa me yake nufi da wannan an bar jirgin ruwa har yanzu yana nan shine wasu malamin suke cewa shine yana nan wata wata alal judi Allah ba wajen sarki ya je ya kai da ruwa alal judi wasu kuma suka ce a ayatul irin jirgin ruwa ake nufi ba wai ba tarakna ayatan mun baki wato irin jirgin ruwa yadda in aka je hawa koji yanzu ka tuno jirgin annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine abin da ake nufi an bar muku samfuri din ya zama muku aya ai da yawa mun ga wanda sun fada ba bidiyo ruwan sun mutu da yawa to shine wala kaccaratna ayatan sai Allah yake ba hal kin min mutakir akwai wanda zai ji wa'azi akwai mai daukar wa'azi fa kaifa kana azabi wa nuzur ya ya azaba ta take wa nuzur da kuma gargadi na inji Allah wala kan yassana alqur'ana lidhikr Allah yake hakika mun hore mun sauƙaƙe alƙur'ani da zikiri dan wa'azi fa hal min mudakkir sai akwai wato kada kuwa mai ɗaukan wa'azin dan gani da wannan abubuwan da muka faɗa me ma da yake ma da yake nan shi ma karkashin wannan ayar sai ke cewa wani kasharar na ayatul ba halin muddakir mana yake kawo magana cewa sanidu abdullahi ibn mas'ud yace naji abdullahi ya karau ba halin muddakir naji yana jiya yake wato na yana karanta wannan aya yana cewa hadisin imam al-bukhari ne yace karatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa halin muddakir فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر ibnu mas'ud ne tun yana cikin manyan alarmomi a gaba annabi alayhi salatu wasallam sai kan da da zai ba dal ba fa hal min muddakir sai annabi yake masa a fa hal min muddakir ba dal ba sai dal ya mai ne kamar wannan to sai yake cewa am kanatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara fa hal min muddakir fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa hal min muddakir ana bi ta annahu jami'a rajulan yas'al al-aswad Abu Ishaq yake cewa ya ji wani mutum da ake kira ta al-Aswad ya karanta ba hal min mudakkir aw mudakkir yana tambaya yace mudakkir ne ko mudakkir sai ya sani da Abdullahi bin Mas'ud ya qara'u fa hal min mudakkir yace na ji ibn Mas'ud ya ji fa hal min mudakkir yace kuma bayan ya ji abin sai da mai mai ka yace annabi ne ni ma na ji ya ji fa hal min mudakkir kan wanda ya karanta da alimin muzakkir inda a larabcin ne muzakkir da zuwa ce ta hau abin da yake ko akwai mai fadatuwa akwai mai jin wa'azi to zai ce muzakkir din da annabi ya fada ita za a biya fa kai ba kana azabi wannan dur ai fa kai ba kana azabi liman kafara bi ya azaba ta take ga wanda ya kafirce mu wa kadzaba rusuli ya kanye da manzannin mu walan yata'in bima ja'at bihi nuzuri sannan kuma bai dau wa'azin da abin da gargadi na ya zo da shi ba ya ya Allah yake wa laqad yasalna alqur'ana lidhikr hakika ta hanna labdahu mun tawwace lafazin alqur'ani wa yasalna ma'anahu mun tawwace ma'anoninsa liman arada ga duk wanda yake da ba ta yin haka hadda alqur'ani akwai wata ran wani malami ne yana ga mana in ban manta ba doctor professor Muhammad Sani Umar lokacin da ya zo shekara bayan malam Jabir ya rasu yana fassara wannan ayar sai da ya kawo cewa wata rana a Madina akwai dattijan da ke karanta tamanin yace wata rana yace yana jin haushin shi da hadda alqur'ani yace ni haka yanzu zan koma zuwa ga Allah kai ya babu alqur'ani yace na rantsi da Allah ina hadda ke karanta tamanin kuma wallahi shi da hadda shi sanne ke karanta tamanin ya ce alqur'ani saboda haka ko ke karanta saba'in yanzu ka sa kanka za ka yadda za ka yi domin Allah ya ce wa laqad yasanna alqur'ana lidhikr kawai ka dawo abin da zaka yi aya biyu uku uku kai dai fa hal min mudakkir saboda haka Allah ya hore in da kaga shi a ga kana son hadda da gaske kake ba wani ba wai wato wani abu zaka zo ka rika cewa ba ka ba ka ta mun hadda ba a ta mun hadda kawai mai da kai kace zaka yi da dace da akwai da wahala da na taɓa gaya muku ita a karatun nan ana yakin nan a Palestine aka nuno da ni na ranta da ido na a wata take kwana amma ke kara tawalin ba kadan ta haddace alkur'ani ba ba ko sai hankali amma ta yadda bisa ga hankalin da kake ciki yanzu ai kai na gaba wanda su kullun a waje ke kwana iyayensu da ƴaƴansu da an kashe amma a haka ta yadda ka shiga wannan yanayin ba za ka iya hadda alkur'ani amma matsalar mining yanzu hadda ba za ta yi ba sai ka ajiye mining in dai kana so hadda nan ta yi wallahi sai ka hakura shi wala kad yassarna alqur'ana lidhikri Allah da kansa yake mun sauke mun sauƙaƙe alqur'ani lidhikri dan tira gaba fa hal min mudakkir shin akwai ne wa azantuwa kun ji aka haru mining fa hal min mudakkir ya kuma abota mining akwai ne wa azantuwa da wannan saboda haka wannan ana kira ne kuma Allah zai kuma mai ta bar sai ka yake كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أنا تكتبت هذه الآية وكما تنقمت عن نبذ عن نبذ هود alaihi salam fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azaba ta da gargadi na yi gaba kan ai mun biya a gurare da dama mun ji yadda Allah ya dace bai kare su ba to shi ne yake tambaya yaya inda ana sa question mark a cikin alqur'ani da irin wannan guraren question mark da su gani alamatu su'al cewa fa kaifa kana azabi kai ake tambaya ne sauraro yaya azaba ta da gargadi na ya zama a kansu ai ba su ji da dadi ba to ta Allah yake ne inna arsalna alaihim rihan in ma ka manta bar mutuna ba Allah yake mun aiko musu da iska ne iska da kuke nema wanda idan babu za a tafi a siya a tudu to sai Allah yake mun aiko musu da madogar ya ji kuma Allah to ban tsara kaya inna arsalna alaihim rihan Allah yake mun aiko musu da iska sarsar fasara ji malamai suke me tsananin karfi saboda karfin da kaji tana ƙara sannan kuma sarsaran malamai wasu malamai suka ce shi kuma mai tsananin gaske to ka haɗa duk biyun bakin karo ga ƙarfi ga sanyi irin sanyi da ya biyo ta kan gaske ka san da ni yawwa irin na jaura irin sa to shi ne sarsar fi yaumi na hakin a wani wuri wanda yake na hakin shi umuri yini wanda mun zo sati ne zuwa za mu kuji irin maganganun da malamai suke faɗa akan yau yau ne yau mu na hakin mutane an gane ko wanda yake shi kuma wace mai mai zartewa maganin zaki ne zuwa sai mu karanta insha Allah da kan cikin da naga da shi ne kan gaban hadisa awwal nan kuma dai dai Allah mai hukuncin sarki ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mai hukuncin sarki ya yaje mana muna da Allah ya suna ya tsakawa to bin da muka kuka Allah ka sa ilimin mu amfani mu duniya da lahira Allah mai hukuncin sarki abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana akwai tambaya bari mu gani malam assalamu alaikum Allah ya fara wa malam lafiya da ni kon kwana ne a gani amin mu aka da Allah in kana sallah za ka sa sikira a gaban ka kamar tsawon yaya za ka sa annabi cewa za a sa ne misal mu'akkarati ko mu'akkarati rahal gurgudan kan wannan kuciyar ta kan ta kan da ta kan abin siddin da ka san ka ko to saboda haka idan to dai kawai girman ke kai ya kai zira'in ko zira'in hannunka ko da rabin hannunka ne haka kamar girman kwalaban ne in ka sai kuma idan to abin nan ba mai dauka hankali ba ne sannan abu ne wanda yake zai zauna aka kai wannan shi ana kuma iya tsira da mutum ma amma ba tashi zai ba in tashi zai yi zama masu tsira ba wannan shi ne Allah ala sannan kalle ta tabi yace kuma daga wannan lokaci ne ake daina kaka asani fajiri wato ba a ce kaka asani fajiri abu gyara na farko kenan sai dai a ce kaka asani fajiri ko kaka asani fajiri wannan kaka asani fajiri mutane suna fara ma kuskure kaka asani fajiri ko kaka asani fajiri nonon da na kare da larabci wa tabbata ce azabul lahi to bari mu bi tsarin tambayar ta ta sai ce wato in mutum ya makara kenan a sallah asuba sai ya rama idan mutum ya zo in da alfijir ya kullo kawai ita da kai da baje da gara alfijir ya kullo za ka yi abaka kafin liman ya zo a gida sunna annabi a gida yake mun ya karanta mana yau ne wallahi da nan tashi bidiyo ce ko cewa idan aka zo za ka je fatiha da kul ya ayyuhal kafirun naka a farko ta biyu fatiha da kul huwa allahu ahad hadisi abu hurairah ko kuma ka biya fatiha zalla kawai fatiha kaga yau kai wannan gobe kai wannan ko kuma ka biya fatiha da kul amanna billahi wa ma unzila ilayka wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون يرتب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أركع الفرق فاتحة دون آية an gane ku ko kuma daga adadi fatiha da kulli alim kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun to ka ga tana tattanjawa ba za ka manta ba yau kai wannan gobe wannan jibi wannan kuli ya yau da wannan zai yi dan wahala ma ko dole sai ka haɗe amma wannan ba wahala fatiha zalla hadisin fatiha zalla hadisin a hadisin na na aisha wannan mai kiriya ya riga bin mai kudu wallahu hadisin abu huraira wannan kuma ne ibn abbas sai da haka duk wanda ka dauka yayi amma an mutum yana so ya mamaye sai yau ya wannan gobe ya wannan duk a gida ake so ne a gida shine mutum ya tashi da yalwataccen lokaci kaga dan bayanin ba zai iya tashi bai da wannan lokaci ayo kun ba ka da wata yan ba shi ba ko an ne da nan ko ko kawan da nan ba ta muku shi ka ce shi ne shi wato mutum da ke sana'a da ta iya mai in kana sana'a gaba gona da kai amma wallahi wanda ya dogara da shi wannan ne goyi shi yake jira ya aure da kula da iyayensa yau ta za ya kaza kana ta gabe saboda haka wannan shi idan mutum ya tashi a makare har ya ji an fara sallah to sai ya sallah da an idar ana idarwa ya halatta ta biyar a kai da fajira ya halatta in kuma ya makara ne gaba daya ba limamin ba da zai fito kafin ya sallah a tuba mutukar ba ya ce za ka fito ba sai ya fara yi da ta kai da fajiri sannan kuma sai ya sallah a tuba wannan shi ne ina ga amsar sa ta fita wallahu alam sai kan da ya saka karfi sai kuma dan ana malam a taya ne da addu'a yaro na yana rashin yin zuwa makaranta kuma ina neman shawarar ta nagode shawara ta shi a kai makaranta kwarai kuwa in zuwa a samu malamin da aka kamfi da shi a haɗa shi bayan haɗa shi wani lokacin da aka ga su wannan lokacin da wani zuwa zuwa ce wani ma zai zuwa a kalli zai zuwa ce kai ma ba ka kai gudun makarantar nan wannan ba dalili ba ne a dalili ba ne ba dalili ba ne abin da za ka iya kai shi ne abin da muka faɗa a karatun mu na al-lu'lu' wal marjan cewa idan mutum ya iya yin sa ka iya yin sa sai yaro ya zo kai ta hanya anan da ya ba wannan satin da ya wuce yaro ya zo kai ta hanya da abin da Allah zai ma ka iya yin sa ko bayan ka mutu ya sauke canza hanya ka iya yin sa sai ai Allah wala taziru wa zaratu mujra ukhra kai iya yin sa to da haka ba da kanka ba sai ki kika kai ki makaranta duk abin da za a iya yi ko ba har duniya ta gamsu cewa kai yawwa to da ka yi yana kana zuwa zuwa bane sannan ka gane cewa kowa da jarrabawa shi ita jarrabawa sau da yawa ba sai kai Allah ne shi zai jarrabe ka ba ka wani da kan annabi nuhu ya kan gari yawa shi da kullum ma Allah yake ya amma da yanzu za a yi tafiya nan kuna kallo yanzu yadda ta yi ke sa uba yake san ka sai da yake fara da ya ubangiji inna bani ga wani mana kan tsatsu yana hawa sama yake tsara bai Allah yake rabu da shi ya dai shi kawai innahu laysa min ahli innahu amal tare yake tafiya ka me yasa saboda abin da zai yi a annabi ne ya tafi gida gida ma ya wa'azi ballan bara kanka to karewa ba ta zama ita ma ba ta da mutunci ita ma haka karewa kenan ta ga dai wa'azi ai ba ta fara daga gida to yayi yayi ta ci ci take da mata annabi lutu dukkan to haka Allah yake jarabawa kai dai kai kiyaye da kau kai ki makaranta ya ga lokacin da za a kai kana yin sana addu'a wani daga cikin magabata yana faɗar wata kalma cewa ya ubangiji kai ne kake gyara mutane su gyaru to na iyayi na na kawo ba karar tsana ka gyara mu haka wanda da sun maza wata yake ba ka gyara mu shi kai ka ji cikin dare ka gaya wa Allah kan ka kama sunansa ai abin da nake gaya wa mutane kenan cewa ɗaya da ta hanyoyin da za ka bukara su kanki zama kaza ya ubangiji wani ina so kaza in yana jariri in yana karami ina so ware haddace alqur'ani Allah ka hore ba to ne kuma ka so sai ka ba hanya haka ake ko ne dukan da kake ji ya zama karki ga Allah cewa Allah ya ubangiji wani yana da hada ina so ya zama dukan da ka Allah ya ce mutum kuma ka dora shi a hanya haka ake to da haka ayi kokari a zuwan nan kuma kullum ka rika karkara bude wannan addu'a اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما kuma malam komai ne kake baka aure baka rike ba wai an yi aure ba na rantsi da Allah ne kin kan da aure ne ke addu'ar ƴaƴa na dai domin abin da na riga na sani cewa shi wato na san Allah shi zai kula mana mu iyaye abin da za mu yi iyaye mu da mata da gari da ƴaƴa kin ka mu mutum kin kana shi ne iyaye za ka ga kakanni na kai wa kaka abin kyauta idan kai mata sai ka ga kakar ka ta ba ka ci dan biki da kai sai Allah ya baka mata ta gari mu muna yara mu ce kawai za a ba mu alewa a ba mu sai wani da roka da wata mata kai alewa kawai kake su a ce addu'a ce mai tsada domin duk wanda ya fara fere ya fara buɗe shagon rayuwa da mace mara kishi domin bai wasa ba ya yi fere in bai yi wasa ba to sai da haka ne ta biya a rayuwar ce ta girme ba zai taɓa jin daɗin in ya ƙara faɗin roman aure kan mutane amma shi ya san wahala da yake ta shi so da haka wannan addu'a tana da muhimmanci ka ba ta muhimmanci kwarai da gaske saboda haka a kai shi makaranta a samu malamin da ya san mai tarbiyya haka imam malik dan da mahamai da ya sa hanyar ta ɗauko shi za ka kai gurin malamin sa rabi'a to ra'ayi cewa sai ga shi na kawo shi a koyar da shi lade kafin ilimi haka da bada shi sai Imam Malik za ka ga a makarantarsa ko a nukashi sauka za ka yi tabbai shi yana karatu kowa a nufi shi ya yi wanka ya sa turare ya sa kaya masu kyau ya rawani aka ce aka ce idan ya fita yanzu da zaɓen zai kuma dawo karanta hadisi annabi sai kuma hadisi ya sa turare ya ce maganar annabi za mu faɗa ba a ɗaukar ta da wasa. Kai yanzu kana ɗiban kashi ba sai ka ce ƙalar Rasulullah. Eh ma ba ni kalla sun makalla ke magana annabi za mu faɗa. Sai an kawo cikin ladabi da girmamawa. Saboda haka a yi iya wannan, a yi ta addu'a, a yi a samu malamin da ya san me yake ne zai tafi mai tarbiyya don farki da shi ya yi addini. Wanda bai da abu baya bayarwa. A haka kai da shi ya rika yi masa dabaru da wani lokacin da haka malami ya kware ba ta hanyar duka ba ba ta hanyar jarda a jiki zai saba ku ayin karatu to amma sai fa an girma wa malami daga lokacin da yaro zai dawo gida ya ji kana zakin malamin islamiyarsa ba zai dauke shi da kima ba amma idan ya ji yana da kima da martaba a gurin ka don ka kai shi gurin ka to abubuwa za su tafi kai ma kuma malamin islamiyya sai ka girma wa kanka in ba zai zama kana ina faɗa yau yau da yawa musamman unguwanni muna da yanzu ana ta samun ba da alƙur'ani ba da shi ne kai amma ba za a ga alama ba ba shi ma kar kai haka dai da za shi ne za ka ga mutum da ƙananan shekaru da shi yana girma ba saboda ya girma kansa amma ya za idan ana ran male ce ko dan kana koyar da yara kuma shi garka ta yara mara kyau kuma ba wanda ne girma ba babu shi ne za a gari ƙananan shekarun da an tura liman ba mai damuwa domin sai a ce yaro ne amma da cijo da cijon yaro ya kamata mu lura da waɗannan Allah ya yi za wani littafi da jiya na gani gurin da tanaje yana guri na da da yawan su shi za mu sa littafin sunansa um haqqul qur'an ala ahli al-qur'an yana guri na littafin nan daura take a Saudiya wannan daura ɗan umarar da suka yi aka ba su littafin littafin ne kyau kafin ba su zan kokari ko to to ko ba littafi ne ne ban kai wanda kamata yin mutum ya haddace alqur'ani ba ma a tijiya ba ko ya sauke alqur'ani a karantar da shi littafin ne da haddace alqur'ani ya san amma na karɓi ganin wasu yanzu ba su da maraba da wanda yake wani abin da ba babu ya kamata mu kiyaye Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mu Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya Allah ya bada mu mu amfani duniya da ya amfani mu duniya da lahira duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu kasar mu da jahar mu Allah ka zauna da su lafiya duk abin da muke jin tsoro muke jin tsoron sa Allah ka shige mana muna amfana da sunayen da kyawawa kun fi rayuwa da talauci da al'ummar ke ba ma yake Allah ka yaye mana Allah ka sa mu ku karfin duk abin da yake wato yake nuna da karfin mu shugabannin mu da suka kauta hanya Allah ka da su hanya madidiyya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba da ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا عزيز ربي جدك عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على آمين